نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتيا جوة ترى وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo ashirin da takwas ga watan shida dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta casa'in da biyu suratun laili ayoyinta ashirin da ɗaya wannan sura tana bayani akan ayyukan 'yan adam sun bambanta wani tun daga nan ya kama hanyar wuta totar wani ya kama hanyar aljanna totar ayyukansa suka bayyana haka sannan Allah ta'ala ya gaya mana waɗanda suke wa addini rowa in Allah ya musu arziki ga makomarsu waɗanda suke yin alheri ga addini ta hanyar ciyawa ga makomarsu sannan Allah ya faɗi ‘yan wuta da makomarsu sannan kuma aka rufe da bayani akan wata bajinta da sayiduna abubakar ya yi na siyan bilal ya yan tashi kamar da malam ibnu kasir yace wannan aya da ittifaqin malaman tafsiri ta sauka ne tana bayani akan wannan bajinta da aikin kirki da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu yayi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تغدى الله سبحانه وتعالى يتي والليل إذا يغشى الله سبحانه وتعالى يا رنتي دددري كو يا رنتي ددري إذا يغشى إذن يللئي halitta da duhunsa waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha shi dare kamar wata shimfiɗa ce ko wani bargo ne ko mayafi ko gwado wanda yake lullube mutane su samu su bacci su huta to kuma rana lokaci ne na neman abinci wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahatum bin nahar Allah shine wanda yake daukar ranku daukar rai irin na bacci sannan kuma ya san abin da kuke tattalawa kuke tsarorotawa da rana na neman abincinku da sauran rayuwarku kullum nasu ya gado kowa yana buga sammako fa bai'un nafsahu wa mu'tiquha wa mulkuha wani ya yanto kansa wani ya halakar da kansa wani ma ya siyar da kansa to wannan yana cikin surori goma sha biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe su da rantsuwa wallaili Allah ya rantse da dare mun to rantsuwa Allah a cikin alqur'ani ta kasu kashi uku ko dai Allah ya rantse da kansa fala wa rabbika la yu'minun ko Allah ya rantse da siffarsa wal ardi wa ma qahaha ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da daya daga cikin halittunsa musamman halittun waɗanda suke da ayoyi waɗanda za a iya gani duk halittun Allah akwai ayoyi na ban mamaki a ciki to Allah ta'ala ya ce wal layli idza yaghsha qala ibn abbas yaghsha bi zulmatihi nahara shi dare shi yake lullube hasken yamma da duhunta malam zajjaj yace yaghsha al-ufuqa yana shirfe shashannin sama wa yaghsha jami'a ma baina as-sama'i wal ard dukkan abin da ido ke iya hangowa wanda Allah ta'ala ya kaddara dare ya rufe shi to dare yaka rufe shi wannan shine cikon gurare guda bakwai a cikin alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da dare a wani yanayi yace wallahi id adbar Allah ya rantse da dare a lokacin da ya fuskanto ko ya bada baya wallahi idza Allah ya rantse da dare idan ya tafi ko idan ya komo as'asa yu as'isu wallahi idza yas Allah ya rantse da dare a lokacin da ya tafi ko lokacin da ya dawo kana Allah ya ce wallahi idza yaghshaha Allah ya rantse da dare a lokacin da ya lullube hasken rana wallaili idza ya gasha da kuma dare Allah ya rantse da shi idan ya lullube wato rana da haskensa wallaili idza taja sai wallaili wa ma wasaqa waɗannan su ne gurare bakwai da Allah ta'ala ya rantse da dare a wani yanayi na lullubewa da duhunsa domin Allah ya nuna mana ayar da ke cikin dare yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil laili يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وانا aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna isassa da ikonsa da kuma jujjuyawa a cikin halittarsa Allah cikin hikimarsa bai sanya dare ya zama dindindin ba bai sanya rana ta zama dindindin ba sai ke mana canji tsakanin dare da rana saboda ai aiki da rana a huta da daddare a kuma bautawa Allah a kuma nutsu a dawo gida قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء إذا الله يكن يا مكو دري كتر جن جن جن باب واي وجري وفك الشيبة الله بوند يكتا يفتو مكو درانا قال الله يكو والنهار كما الله يارن إيه درانا ديمتي إذا تجلى إذن يبين حسن wato a rana wato Allah ya rantse da dare lokacin da ake huta ake bacci kuma ya rantse da rana lokacin da ake fita neman abinci waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahatum bin-nahari kun ga waɗannan ayoyi guda biyu sun yi kama da nan Allah ya rantse da dare da kuma rana إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا إن الجديدين دري درانا كل سابقين إذا ما استوليا على جديد idan suka wato samu rinjaye akan sabo sabon mutum yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai kaga yana tsufa yana tsufa har ya kare adana ya hulil bila sai su kusanta shi zuwa ga mutuwa ko zuwa ga tsufa ko zuwa ga karewa shine Allah ya rantse da biyun gaba daya ai bi an zahara min bainul zulmati in ya bayyana bana wa zahara min bainul zulmati wa ma khalaqa dhakara wal unsa anan ba din an mata kauli biyu kamar da muka gabatar wa wajen wal ardi wa ma tahaha ko dai ma din nan masdariya ce ta ce wa khalqi dhakari wal unsa Allah ya lantse da yadda ya kera namiji da kuma yadda ya kera mace kiran tasu gwanintar da Allah ya nuna wa fi anfusikum afala tubsirun ku kalli kanku ba za ku ga ayar Allah ba wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فالله تعالى يقول كودي ما إن تزمو مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى Allah ya rantse da yadda ya kera mutum namiji da kuma yadda ya kera mutum mace ko kuma ma nan a fassara su da ma'anar man wa man khalaqa dhakara wal unsa ko zama Allah ya rantse da kansa kenan da wanda ya halicci namiji da mace wato Allah ya rantse da kansa yadda ya nuna gwaninta wajen halittar namiji da kuma yadda ya nuna gwaninta wajen halittar mace to kalmar namiji da mace abu ne da aka daɗe ana tattauka shi a faɗin duniya har ana kafa ƙungiyoyi na ƙwato da ‘yancin mata daga hannun maza suna ɗauka kamar wani bambanci ne addini ya zo da shi ya nuna tsakanin namiji da mace to a addini in muka kalli alƙur'ani duk wanda yake magana ibada yake magana aƙida yake magana makoma to baya bambanta namiji da mace a ko ɗaya a waɗannan gurare Allah ya ce wa laysa dhakaru kal unsa lalle a halitta a dabi'a a yanayi namiji ba irin mace bane mace ba irin wato namiji bace kowanne akwai aikin da Allah ya sa shi kuma halittarsa ta yi daidai da irin wannan aikin mu da aka ce mu fita mu je mu noma mu kiyo mu sana'a domin mu nemo wa iyalanmu abinci da sutura da magani da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sai aka yi mana kwanji aka yi mana murya mai wani guru-guru da ban tsoro aka yi mu wasu irin murɗaɗɗu ga shi nan saboda ya dace da farin itace da faskare da noma da kiwo da huɗa da jan fatanya su kuma mata da yake yan lelale su kuma sai aka musu murya mai siririya aka musu jiki mai taushi aka zauna da su a gida aka ce ko kuma ku dinga renon masu noma ku dinga noma masu kiwo ku dinga renon malamai ku dinga renon likitoci ku dinga renon shugabanni su ne masu reno kowa ɗan mace ne a duniya saboda haka wannan su kuma su ne masu aikin renon al'umma in an samu shugaba mai haɗama to bai samu kyakkyawan reno ba in an samu mutum mara zuciya ko mai matakkiyar zuciya ko aka same shi karkatacce ko waskatacce ko hankararre to bai samu kyakkyawan ciwo da reno tun daga gida ba kullu mauludin yulad ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw nasiranihi dukkan abin haihuwa ana haihuwarsa ne nagartacce a musulunci a wanda yake yahudantar da shi ko ya nasarantar da shi ko ya maguzantar da shi shine iyayenka kira kan aka sakaci da tarbiyya sai mutum ya lalace mutum Allah ya ce inni la ubi wa amala amilin minkum min bakarin aw unsa Allah ya ce ni kan bazan tozarta aikin wanda ya aiki daga cikin ku ba ko namiji ko mace man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wannan ya shafi namiji ya shafi mace wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata Allah ce duk wanda ya kyautata aiki yayi aiki mai kyau namiji ne ko mace alhalin yana da imani waɗannan su ne suke shiga aljanna wani gurin yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk ya kyautata aiki ko namiji ne ko mace ce alhalin yana da imani to za mu ba shi kyakkyawar rayuwa wani yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljanna wanda ya kyautata aiki ko namiji ko mace alhalin yana da imani waɗannan su ne masu shiga aljanna ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane na halicce ku daga namiji da mace daga annabi adam da hawa'u khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa alakum az-zakaru wa lahu al-unsa wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal-unsa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى saboda haka guri biyar aka samu a shari'a ta kawai duk yawan shari'a nan ta musulunci tana da masail miliyoyi amma a guri biyar ne kadai aka samu inda shari'a ta bambanta namiji da mace waɗannan gurare biyar kuma ba wani gurare ne masu tasirin gaske ba waɗanda za a ce an bambanta namiji da mace a musulunci dangane ga shari'a ko dokoki na ɗaya akwai matsaloli a cikin rabon gado ba duka rabon gado ba da wasu kan ɗauka cewa a rabon gado a kowace matsala ana ba namiji biyu ne a ba mace ɗaya ba ko ina ba ne a hali uku ne ko hali hudu kawai a rabon gado ake ba namiji biyu a ba mace ɗaya kuma akwai dalili gado Allah ya raba shi hawa shida akwai ɗaya bisa takwas wanda ake kira sumuni akwai ɗaya bisa shida wanda ake kira sulusi akwai ɗaya bisa hudu wanda ake kira rubu'i akwai ɗaya bisa uku wanda ake kira sulusi akwai biyu bisa uku wanda ake kira sulusani akwai kuma rabi wanda ake kira nuski wannan su ne masa'il ɗin da alƙur'ani ya tattauna dangane ga rabon gado a cikin halin nan shida babu inda mace bata fito ba mace ta fito a inda take cin rabi mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa uku mace ta fito a inda take cin biyu bisa uku mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa uku mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa hudu mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa shida mace ta fito a inda take cin ɗaya bisa takwas babu wani gado kai in ma ana cin dukiya duka akwai inda mace take cin dukiya duka misali ka mutu ka bar ƴan uwa ka shaƙiƙiya ba kowa a duniya daga kai sai ita za a ba ta rabi bin fardi sannan a miƙa mata rabin kuma bittafi ko rabi a ce wannan rabin shi ne Qur'ani ya baki wannan kuma tun da ba samu wani mai cin gado ba sai ke to an ƙara musu da rabin ki cinye duka to kaga waɗanda ba su sami wato bayani akan wannan ba shine suke ganin kamar ya kamata dukkan masa'in na rabon gado wanda a hali hudu ne halin da ‘ya'ya maza suka haɗu da ‘ya'ya mata shi ne ake ba maza biyu a ba mace ɗaya ko shaƙiƙai ko ne abbai suka haɗu maza da mata ko inda kaka ya haɗu da wato jika shi ma wannan mace akan mata wannan ba ba ba wannan ba mafi yawa za ka ga a cikin rabon gado ko dai a raba daidai kamar li'ummai ma su li'ummai ma Allah ta yi kawun shuraka uku sulusi su idan suka wuce ɗaya ma biyu uku hudu su suka yi tarayya sulutun daidai ake raba musu ma mazan da mata wanda akwai buƙatar a sake jaddada mutane su fahimci addinin musulunci bai ƙwari mace ba bai zalunci mace ba bai ɗauki alhakin mace ba bil hasali ma ba a taɓa yin wani addini wanda ya darasta mace ya kimanta ta ba ya ɗaukaka martabarta ba ya ɗauke ta mutum ba ya ba ta dukkan abin da ya kamata a ba ta da irin musulunci ya sami mace a ƙangin bauta a halin shida na farko ana kashe ta da rai Allah ya hana akwai ayoyin alqur'ani wajen guda shida da suka hana a kashe mace daga ciki Allah yake wa idzal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat idan aka tambayi wacce babanta ya rami ya binne ta da ranta da kika yi aka binne ki tambaya ne dan baban ya sha wahala sannan Allah ta'ala ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir yatawara min al qawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hudin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun Allah ya ce tur da uban da za a zo a ce matar ka ta haifi kyamace ya gunka fuska ya ɓata rai yau baya son kyamace kai ne ka roki Allah mai albarka shi yasa da Allah ya tashi lissafa ba da 'ya'ya sai fara da 'ya'ya mata يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أكيما هذا كل أسيتنا نبي باع باع ما كان جاجو فتا فتا sai wata mata mijinta ya rasu ya barta da 'ya'ya mata biyu sai wanta wan mijin sai zo kwace dukiyar ya tafi da ita sai ta kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya rasulallah mijina ya rasu ya bani da 'ya'ya mata biyu da kuna bukata a yi musu kwalliya a rene su a yi musu tarbiyya su samu miji ga kuma dan uwanci ya zo a yadda al'adar laraba ta nuna ya kwashe dukiyar sai Allah ya saukar da yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayin sai aka kira shi aka ce dawo da dukiyar nan za a raba ta yadda qur'ani ya ce da ya dawo da dukiyar sai aka raba ta 24 waɗannan mata guda biyu za a ba su sulusani tunda mata ne biyu a ciki za a ba su takwas takwas domin takwas da uku takwas takwas za a ba kowa takwas da uku shine ashirin da hudu da aka sai aka ba wannan takwas aka ba wannan takwas wasu kuma tana da ɗaya bisa takwas sai a ba ta uku uku uku sau takwas shine ashirin da hudu sai aka ɗauki uku aka ba babar su aka ɗauki takwas sha shida aka ba waɗannan yaran mata guda biyu saura biyar a cikin ashirin da hudu sai aka ba shi ƙwaya biyar shine rad abin da ya ragowa wanda zai ci duk ta afi inda ba namiji a cikin su ma da an sallame shi ba zai ci ba saboda aka kunta daga nan aka ba mata gado na uku ba a ba mata sadaki idan aure ya tashi uba sai ke karɓar sadaki ya samu babbar rigarsa ya ɗaga ya zuba a ciki duka na yarinya sai da fita a salansa to sai Allah ta'ala ya ce wa atun nisa'a sadaqati inna nishda ku ba wa mata sadaqin su Allah ya ce a ba su kuma yace nasu ne wa at bai ce wa atun nisa'a sadaqa ba sai ce wa atun nisa'a sadaqati inna sadaqati inna a ba su sadaqati inna nasu ne sadaqin to da haka Allah ya ce nasu ne a ba su kun ga abu na uku kenan abu na hudu ana musu auren dole kawai aka tashi daura aure ba a tambaye yarinya tana so ko ba ta so kamar can ma kawai sai da dauka a jika ta makwabta to shine Allah ya hana manzon Allah ya hana yace an hana auren dole Allah yace min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai an samu sakanu da mawaddatu da rahmatu sannan aure ke inganta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bikru tusta'zanu wa ibnuha sumatuha wa sayyidu ahaqqu bi nafsiha min waliha zaka aka hana yin wannan abu na hudu ana na biyar ana sa su kayan gado kawai mutum ya mutu ya ban mata sai a raba har da su cikin kayan gado sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarisu an tarisu nisa'a karha baya halatta gare ku ku mai da mata kayan gado ku dinga tilasta musu kuna sa su a cikin kayan gado a hana wannan aka tsofa wannan ba a ba su ilimi manzon Allah ya buɗe institution na farko na mata ya karantar da su da kansa kamar da hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi ne ya fara buɗewa mata makaranta ya ilmantar da su sannan ba a barin su suna shiga harkokin kasuwanci da sana'a musulunci ya buɗe musu kofa akwai mata da yawa a musulunci ɗan kasuwa masu kuɗi irin suna na Khadija irin su Ummu Sharikin irin su Ummu Yaqub irin su Ummu Mubashir dukkan su biyu na a cikin Sahihul Bukhari suna sana'o'i suna yin wato ayyuka waɗanda za su kare mutuncin su da kuma wato rayuwarsu wannan shine abu na farko na biyu al-itqu a wajen yanci yanzu ba ma bawa idan ka yanta bawa namiji daidai ce da ka yanta mata guda biyu wannan ku saboda bawa wanda za a ba shi yanci a ƙarfa ake so wanda zai je da wani aiki don ka yanta shi duka mutane sun fi son bayu maza sai sa aka faɗaitar da yanta namiji akan wannan wannan kuma kaga shi ma gashi nan na uku a wajen ragon suna idan namiji aka haifa maka shari'a ta fito ka yi masa rago biyu wanda ma jama'a da ba sa aiki da wannan rago biyu ake so ka yankawa namiji mace kuma guda ɗaya shi da guri na uku guri na hudu a wajen shahada wato shaida a cikin harkar kuɗi shi ne Allah ta'ala ya faɗa cikin wato ayar ayar dai cewa a maganar shaida ko wa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan mimman taradawna min ash-shuhada'i an tabilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kuma Allah ya faɗi dalili mata suna da ayyuka da yawa a gida in ba rubutu suka yi ba suna da saurin mantuwa to Allah ya ce a sa mata biyu saboda in ɗaya ta manta sai ɗaya ta suna mata to kaga anan ne sai wajen jiya jiya idan aka yi mutum ya kashe mutum in za a karɓi jiya to in mace ce ana karɓar rabi in ko kisa za a yi to kashe shi ake ba kamar da ake faɗa ba cewa wani ka kashe mace sai an ƙaro ɗaya ka kashe kafin a kashe ka in ka kashe mace kashe ka za a yi mace mutum ce kamar kowa wanda jiya kashe ta a musulunci kashe shi za a yi amma in kuɗi za a karɓa a nan ne aka sassauta cewa ba da miliyan goma sha shida ko raƙumi hamsin ko saniya ɗari ko dinari ɗari biyar ko dirhami dubu shida kamar yadda wato yake shine rabin na namiji to a waɗannan guraren kaɗai su ne malam ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yace an yi wannan sannan za mu ga a harkar kuɗi da aka ce a ba namiji biyu a ba mace ɗaya ita mace ai ɗayan da aka ce a ba ta ba kuma wani nauyi da aka ɗora mata a musulunci ba inda aka ɗora wa mace nauyi a musulunci duk nauyin kuɗi yana kan namiji idan ubanka ne kai babanka ne kai mahaifinka to da cinta da shanta da tufafinta da suturarta da maganinta da kuɗin makaranta duk babanka ne zai mata har lokacin da za ta aure sannan in kai aure kuma kai ustazu da kai aure to yanzu abu goma ya hau kanka game da matan nan ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta gidan kwana magani abin nan abin nan iliminta da kuma haƙƙin saduwa da ita da kuke tsata da karanta ta a matsayin mutum matarka waɗannan haƙƙin guda goma idan ba za ka iya yin su ba ma kai aure dan akwai wanda aure haramun ne shi yayi malamai sun ce akwai wanda haramun ne ya aure in an ga zai aure ma a kama shi a daure saboda haramun ne ya aure akwai wanda suka ce shi kuma makaruhi ne aure suka ce aure ya kasu kashi biyar wanda al'akamu taklifiya ta kasu biyar akwai wanda haramun ne akwai kuma wanda wajibi ne shi yayi ko ba shi sai ya ci yayi wajibi ne shi kuma yayi wancan auren in yayi zai dinga cutar ba sai yana zalunta ta ba zai iya ɗaukar hakkin ta yadda shari'a ta ce ba wannan sai ya haƙura har sai ya daidaita tukunna shi kuma wancan yana da ɗan kuɗi kaɗan amma in bai auren ba zai je ya lalace ya zina ko za ta lalace ta zina to maza a nemo ruwan kashe gobara kowa aka samu sai a ce ɗan kan abin da ya sauwaka kawai sai a auren da ita ko a auren da shi saboda a kashe wancan gobarar to haka ne suka ce akwai wanda mustahabi ne akwai wanda makaruhi ne in ka duba cikin sahihu fiqh sunna ya kawo dukkan maganganun malamai dangane ga waɗanda suka ce aure wajibi ne kawai suka shiru da wanda suka ce mustahabi ne suka shiru da wanda suka kasa shi uku da wanda suka kasa shi biyar a cikin manyan malamai na sunna da mazhabobin su sai ka kun ga ashe kenan dangane ga mata babu wani cuta ko zalunci ko daukan alhaki da musulunci ya mutu akwai lakka musamman a cikin lakkoshin mu da zamu yi a watan ramadana nan guda goma sha daya a ciki akwai lakka da za a yi akan mahimmanci da wajabcin neman ilimi ga ya mace wanda a nan za mu tattauna akan wasu matsaloli guda goma sha biyu da ake rudar da mata a cikinsa irin su magana kaciya irin su magana gado dinnan irin su magana hijabi irin su magana tsari irin su magana karatu da sauran waɗannan matsalolin goma sha biyu insha Allah za mu tattauna su a nan gurin za mu fayyace yadda musulunci ya kalli abin ba yadda wasu daga wajen musulunci suke kallo shi ba shine Allah ta'ala yake inna sa'ayakum la shatta wannan shine jawabul qasr haqiqa ayyukan ku sun bambanta wani aikin aljanna yake wani aikin wuta yake wani akan sunna yake gwara wani akan bid'a yake wani akan tauhidi yake wani akan shirka yake wani akan adalci yake wani akan zalunci yake wani akan ilimi yake wani akan jahilci yake wani akan gaskiya yake wani akan ƙarya yake wani akan daidai yake wani kuma ya dan karkace kadan bai ka shiga sai duka ba ma dan karkace kaɗan sai an ta Allah ce inna sa'yakum la shatta ayyukan ku sun bambanta sarat musharriqatan wa turtu mugarriban shatta ta baina musharriqin wa mugarribi yake tayi yamma ni kuma nayi gabas kaga ai ba za a haɗu ba kenan ko Allah ta lafiya ba haɗuwa kenan to saboda haka Allah ya ce tabbas ayyukan ku sun bambanta kuma hakan ne sun bambanta gashi a cikin muna kallo wa minkum mu'min wa minkum kafir akwai mu'mini akwai wanda ba mu'mini ba afa man kana mu'minan fa man kana fasika afa naj'alu al-muslimina kal mujrimin agani da ka ba za ta babban ba za ta daidai ta tsakanin waɗannan bangarori guda biyu ba fa amma man a'afa to sai Allah ya shiga bayanin bambancin fa amma man a'afa wanda ya bayar ya bayar da ne an yi fassarori guda uku akan abin da ya bayar don ba a faɗi mafulin biki din ba amma man a'ata wanda ya bayar wato ya bayar da abin da Allah yake so a bayar ya ɗauka ya bayar din kuma shine aka fassara ta farko a'ata min fadli malihi ya bayar da garagowar dukiyarsa wasu abu na ta maza yin fiƙon ulul af al'afu alfaf me za ka ciyar Allah ya ce abin da ya ragowa sai ma kana jin yunwa ka fara ci tukunna shi sa wani yace annabi ina da dinari yace to ci abinka sai yace to ga wani sai yace to ka ciyar da iyalanka yace ga wani har yaje hudu yace to kai ka sa abin da za ka yi da shi kuma saboda haka ibda'a bi nafsika ka fara da kanka sannan iyalanka sannan kuma a yi waje to shine ma'anan a'a ya bayar da abin da ya ragowa in ji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ku a'a Allah sidika min qalbihi ya ba wa Allah gaskiya a zuciyarsa duk abin da ya kudure a zuciyarsa aqida ce mai kyau kuma da gaske ce in ji malam Hassan nauku a ata haqqallahi alaihi duk haƙƙin da ya san Allah ya dora masa ya yi kokarin sauke wannan haƙƙi shine ma'anan fa amma man a'afa wattaqa kuma ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah takawa ita ce wato hanyar zuwa aljanna kai tsaye Allah ta'ala ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ko wata shirka ya kiyaye shirka da bid'a da duk abin da zai sa su bata da Allah ya kiyaye shi wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi al husna din nan fassara da cewa kalimatu tauhid wato iyadda ya gamsu ya sakankance da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya tsaya a kanta ko kuma ya wato alkhalafu wato ya maye gurbi da abun kirki ko kuma aljannatu ya gaskata akwai aljanna ya aiki don ita ko ya gaskata ni'imomin da Allah ya yi masa kuma ya aiki da su inda ya dace ko kuma ya gaskata ya yarda da alkawarin Allah ya kuma tabbatar da shi ko kuma ya tsayaye sallah ko kuma ya azumi wannan duk hukuna zai iya shiga ciki ko ɗauka duka ne gaba ɗaya domin babu wanda aka kore a ciki وصدق بالحسنى على فسنيسره لليسرى da sannu za mu sauƙaƙa masa zuwa ga sauƙi za mu sauƙaƙe masa aikin alheri za mu sauƙaƙe masa zuwa aljanna za mu sauƙaƙe masa kyakkyawar rayuwa fa kullu yuwassaru lima khuliqa la kowa an sauƙaƙa masa yadda rayuwarsa take a cikin tafsirin adwa'ul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an mun san Sheikh Aminu Shinkiti rahimahullah bai zo ƙarshen tafsirin ba Allah ya masa rasuwa to sai almajirin sa Afiya Salim Sheikh Afiya Salim ya karasa to da yazo kan wannan aya sai yake cewa wato idan mutum mutumin kirki ne sai aikin kirki ya dinga masa saboda sauƙaƙa da Allah ya masa Allah ba za ka baka wahala ba karatun Qur'ani ba zai dinka baka wahala ba zuwa tafsiri ba zai baka wahala ba sadaka kyauta azumi duk sai ka dinga ji kuma kana yi kana jin daɗi har sai ya zama rayuwarka tana da ɗanɗano na alheri ɗanɗano na jin daɗi sai ba da wata ista guda biyu ista ta farko shine akwai wani mutum wanda yake farawo ne yana sata sai da ya arziki sai daina sata to amma duk da ya daina sata har yanzu yana sha'awa ya sata sai tura wani yaron sa yace ya shiga gonar makocinsa ya masa sata ya sato masa ilimi da ya shiga ya je sato ilimi da ya ita yake zuwa gonar sai tafi gonan mutumin shi barawar sai je turo masa yin mutum daga sa da ya ba shi da ya ɗanɗana sai ce wannan ai ba na sata ba ne ba ji ɗanɗanon sata a ciki ba ai na ka samu wannan sai ce ai a gonarka na je na ɗauko maka tunani na cewa tun da kana da abun nan kuma ka fi daga satan nan don me za ka ce a je a ɗauko maka kayan sata sai ka ci saboda ya saba da satar har ya san ɗanɗanon kayan sata da kuma sai ce aka sun wannan kuma sai ka kisa sayyidina Umar wanda ya aiki wani yaron sai ce ka ɗo masa madara da ya je sai tarar da raƙuma na sadaka na zakka na gwamnati sai ya ba wa mai tsaron raƙuman sai ta ɗo masa a ciki da aka ba sayyidina Umar ya sha ya ƙasana ce kai ina ka samu nonon nan sai ce ai nonon nan na samo shi ne a na raƙuman zakka ne kuɗin gwamnati ne Umar ya ce haka sai sa na ji ba irin na halal bane wannan saboda haka sai ya kakaro ya amai bisa wannan dan nonon da ya shiga makogaran to kaga idan ka kai inda za ka kai dandanan halal da haram ma bayyana yake akan harshen ka an ce akwai wani malami shi ma yana da gona to a tsakiyar gona akwai yakuwa cikin gonar sa akwai yakuwa gona makocin ma akwai yakuwa sai tura yasa ta je ta shiro masa yakuwar da za a yi miya to a kan tsakiya akwai wacce ta fito wacce ba za ka iya yankewa ta wannan gonar ko ta wannan gonar ba ce sai yarinya ta ciro da wannan sai ta zo aka yi miya bayan an yi miya da ya ɗanɗana sai ce ke wannan kuwakuwar a cikin gona ta kika ɗebo ta ce a'a baba a gonar ka na ɗebo amma dai na ga wata a tsakiyar gonarka da ta makocinka gaskiya ban san ta gonarka ce ko ba ta gonarka ba na haɗo da ita yace ayya a zubar da miya duk a dawo ka ce gida a je a zubar da sai ka an ci haramun a cikin nan to kaga irin wannan bayan Allah kai yanzu ya ce haram ya ce halal ku ko bai ce muke ya Allah kawai ke tsaye Allah sai ko Allah ya sauƙaƙe maka sauki sai ka ga komai ma sai Allah ya tantance ma wasu da ita ma suke kallon abu su gane halal da ko haram saboda tsabar nisanta haram da suke sai Allah yana so ba su wata irin sauƙin bani haram din don su nisance shi su guje shi haka nan wani ya taɓa yi cefa ne ya kawo masa yadda abubakar yaronsa ne aka yi niya sai sai na bakar ya ci sai ke ce masa ai a zamanin jahiliya na yi bokanci daga baya na tuba to waɗanda na yi bokancin suka haɗu da ni shine suka bani kuɗi na yi cefane da shi ne mana miya sai sai na bakar ya sa hannunsa a baki ya kakaro amai sai da ya amayar da wannan miyar gaba ɗaya domin kai ya je wa Allah ya ci haram haka muku yanzu kace wannan miyar da kace to gaba ka a saki azuko wannan dai ta shiga alhamdulillah to to da aka magabata malam mutanen kirki ne sosai a daina taɓa mutuncin magabata wato in kaga tarihin su da abin da suka yi ka ɗauka ma wani abin tatsuniya ne saboda ba za mu iya ba wa amma man bakhila wanda ko yayi rowa Allah ya masa arziki ita rowa iri iri ce ولا يتظن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ita akwai rowar karatu Allah ya baka ilimi ka ki karantar da mutane to rowa ne shi ma ko akwai rowa ta kuɗi Allah ya baka kuɗi ka ki yin alheri da su kaga shi ma rowa ne akwai rowa ta wata fasaha da Allah ya baka ko hikima ko dabara ko azanci da zaka taimaka wa musulunci ka ki ka fito ka ba da taka gudunmawa nan sai ma kai rowa yanzu wannan kwamitin da muke ta yi na da'awa akwai fannoni daban-daban da akwai wasu da yawa sun kware wanda za su iya shigowa su zo su bada tasu gudunmawa ko a bangaren gidan marayu din nan yanzu wani likita ne ya zo ya rubuta lambarsa a jikin gidan marayu yace da wani ya samu larura a kira shi har ya bada tasa gudunmawa yace yana asibiti amma ga lambarsa da yaro ya yi rashin lafiya a gidan nan a buga masa waya ya taho ya zo ya duba shi kyauta sadaka fi sabilillah shi da yake likita ne sanan zai iya bada tasa gudunmawa to kada mutum ya dauka shi aikin musulunci yana bukatar kowa wani kakkauta ne ce malami Allah ya nika wata kace ne mai karfi ina zai amfani da karfi to sai mu duba mu ga inda karfi zai amfani wani ce ni na tsare ne akan akan harkar sadarwa harkar social media din nan kamar da Abu Qadir Jalla da abokansa suke ta kokarin yada waɗannan karatu suka a ko ina a duniya kaga su kuma suna ba da tasu gudunmawa ta nan wani kuma ya ce ni abin da na fi kwarewa shine Allah ni kamar barista misali kun ga da aka da da aka zo za a fito da wasu da kurkuku ko mun samu matsala wata ta musulunta iyayenta sun zo sun ja daga mun ja daga akan sai sun kwace ta daga hannunmu to mu ce to wannan aikin barista ne yanzu ba magana Allah rabba bane ko magana ta barista zai je ai talan kwasani ai talan kwasawa ai talan kwasawa har sai an lankwaso inda za a abu ka gani ga wani wani wani dan hizba ne shi aikin sa kawai ya aikin hizba din nan ya zaggar ido ya tsaya yana kallon ta ya ga me yake kawa ya komo kun ga ba ta su gudunma yanzu ga wani anan shi kuma yana rubuta mana tambayoyi ne tambayoyin da aka ga yake tacewa ya rubuta kuma ya turo a faɗa kaga kowa da aikin sa saboda haka haka aikin musulunci yake kowa akwai gudunmuwa da zai bayar to kada ka ruwa da wannan kafar in kana da wata dama ka samu shugaban kwamiti ko sakatare ko ba chairman ka ce ni Allah ya musu baiwa a bangare kaza kuma wannan baiwa za ta taimaka wa musulunci don haka mu ma ga kawo gudunmawa an kaza ya tashi a nemo ni kun ga akwai wanda yake shi kuma yana kula da wannan sautin ne yana baya da ya ji sautin ya yawa sai ya rage in ya kaɗan sai ya ƙara yana zaune a gurin shi kuma abin da yake lura da shi kenan ga kuma wani a baya na a tsaye za ku ga yana haka da hannu ya haka ya haka ko wataƙila baka san dalilin da yasa ake ta wannan mutu da ƴan yatsun ba amma da ƴan yatsun nasa suna da muhimmanci wannan wani tsabar karatu ake yi akwai ƴan uwan suna sama mun sa musu projector su kuma wato abin nan abin nan bai bayu ne ba sa jin abin da suke faɗa amma ta wannan hanyar ba su su ganewa da abin da ake ba akan hakan har tambayoyi suke rubutowa zai ma da suka rubuto tambayoyi to an ɗan juyar da kyamara haka ba su gani ba suka ce sai an maimaita tambayoyin su yau domin an kai sai ba sa gani in yatsun ya ake amsa tambaya to kun ga shi malamin kurame ne kuma ya iya na turanci ya iya na larabci ya iya na hausa saboda haka yakan fassara wa kurame su ma su gane tafsirin da ake yi kun ga ba ta ka gudunmawa ga masu kyamarori suna ɗauka su ma da ka gani su saita su juya su ce mu ɗan rage hulan mu ɗan rage tsawon mu ƙara a ce a ɗan yi baya da mace rufai ɗin a ɗan turo shi su ma gudunmawar suke bayarwa don haka aikin musulunci ba na mutum ɗaya ba ne na kowa da kowa ne kuma aka sake raba ladar daidai wa da Allah yake raba kowa sai ya samu nasa shi taska Allah ba a kure ta balle ka ce to in na zo ni ne zan samu akwai abin da za ka samu man dalla ala khairin fa tuhu mislu ajr fa'idihi adallu ala alkhair ka fa'idihi wanda duk ya nuna abin kirki aka yi nasara musulunci ya samu ɗaukaka to yana da saka gudun da zai bayar saboda haka Allah ta'ala ce wa amma man bakhila wanda ya rowa da damar da Allah ya bashi wa tazana kuma ya wadatu daga falalar Allah yace baya son rahama ko baya son jin kai ko ba zai musulunci ba ko ba zai taimaka addini ba shi ya wadatu da karfinsa ko fasaharsa ko dabararsa ko hikimarsa ko wayansa ko ajancinsa wa kazzaba bil husna kuma ya karyata da la ilaha illallah ko ya karyata alkiyama ko ya karyata musulunci fa kan yassiruhu lil usra wannan da za mu sauƙaƙa musu zuwa ga kunci da wahala shi kuma wahala zai shiga zai ji sauƙin aikata bala'i da musifa kai kana gudun bala'i shi yana shiga ciki kai kana gudun sako shi yana kutsawa kai kana nisantar abin da zai halaka ka shi yana shiga ciki saboda baya jin wahalar saban Allah baya jin wahala fa kullum yassarun lima khuliqa lahu وما يغني عنه ماله اذا ترجع Allah yake dukiyarsa amfanin ne za ta masa idan ya gangara lahira ko ya gangara wuta ko ya gangara kabari dukiyar ne amfanin ta wailul li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa ajjadahu yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutama dukiyarka ba za ta maka komai ba wa la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim in kaga dukiya ta amfani da ita to ya sarrafa ta ne zuwa ga abin da ya dace nisfal malu salih li rajul salih na'am إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى lalle haƙiƙa bayyana shiriya yana kanmu mu za mu bayyana wa mutane me ya kamata su yi su samu tsira me ya kamata su yi su samu aljanna me ya kamata su yi su samu kyakkyawan aƙida da kyakkyawar ibada da kyakkyawan mu'amala da kyawawan halaye Allah ya ce wannan aikin mu ne ai inna alaina an nubayyana tariqal huda min tariqid dalal yana kanmu mu bayyana wa mutane tafarkin daidai daga barin tafarkin fata wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ce tabbas da lahira da duniya ta mu sai baki daya me neman duniya ya nema a gurin mu me neman lahira shi ma ya nema a wajen Allah da duniya da lahira duk kayan Allah ne don haka in kana so a baka ka ce rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka bani kyakkyawa a duniya annabi ya ce kyakkyawar duniya abu hudu ne na farko ka samu gida yalwatacce isasshe faɗa wanda zai ishe ka in mace ɗaya gare ka ka samu daidai na mace ɗaya in biyu ne in uku ne in hudu ne ka dai samu yalwataccen gida kuma gidanka ne ba gidan haya ba ba gidan aro ba ba gidan gado ba naka ne mallakin ka kuma yana da yalwa ya ishe ka wannan arziki ne sannan ka samu kyakkyawan abun hawa mai lafiyar gaske ko mota ce ci ɗaya kake mata ko fito kake mata ta tashi ma ko irin wacce take tashi sai da lumfashi ko ta ake kiranta ta tashi ko ta ake dangwala mata dan yatsa ta tashi ko ta ake mata ci ɗaya ta tashi kuma AC ya kama ga ƙanshi a cikin mota ka ja a baka ka je inda kake so cikin sauƙi ka dawo to wannan shi ma arzikin duniya ne sannan ka samu mata tagari wato ne hali ga aƙida ga tauhidi ga tarbiyya ga biyayya ga kan kuma ga kan hali ta hada ita kadai kuma ita ce matar awa mala ai duniya ta yi kyau kenan ba tashin hankali ba rigima ba su tuna ba ɗaga maka hankali sannan kuma abokinka ko makocinka shi ma zama mutumin kirki ne duk wanda kake abota da su wanda kake makotaka da su mutanen kirki ne wanda suke taimaka maka a wajen aikin kirki suke baka shawara in za ka faɗa abin da bai dace ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya samu wannan sai ya samu fi dunya hasana wa fil akhirati hasana kuma a sa ta a aljanna kawai to kaga kenan Allah ya ce to duniya da lahira ta mu ce kada a neme ka a hannun wani mai san duniya kadai mai san lahira kadai mai san duka biyun to koma wajen Allah fa anzartukum naran talazza Allah ya ce ina muku gargadi ina ja muku kunne da wuta wacce take maka ku kiyaye kanku da wuta wata nara ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamra annabi ya ce koda da tsagin dabino ne فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا mutum ya kiyaye kansa da wuta Allah ya ce ina muku gargadi da wuta wacce take zababbaka ta lazza akwai ma cikin wutan akwai lazza kalla innaha lazza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla an ce wuta iri bakwai ce saboda mutane sun kasu iri iri to sai Allah ya yi ma wutar kala kala har bakwai domin kowa akwai ta inda zai shiga amma wani fa duk bakwan nan sunansa ya fito duk kofofin wutan nan guda bakwai da haka ba atu abwab da kulli babu minhu juz'un maqsum to shi duk gaba ɗaya akwai sunansa Allah ce inna jahannama kanat mirsada jahannama ita ce madakata mitsaghina ma'aba makoman masu ɗagawa ce la dusina fiha ahqaban za su zauna cikin ta shekaru bayan shekaru la yudquna fiha bardan ba za su ɗanɗana sanyi ba wala sharaban ko abin sha illa hamiman sai ruwan zafi wata saƙa da ruwan ciwo da za a wusaƙa sakamako ne daidai da aiki sannan ta biyu Allah ya ce saƙar ta usulin shi saƙar zai sa shi a saƙara wa ma adraka ma saƙar wa ya sanar da kai saƙara la tubqi wa la tazar ba ta barin komai sai ta cinye shi lawahatun lil bashar mai ɗaye fata ce alaiha tis'ata ashar mala'ika goma sha tara ne yake tsaranta ta uku Allah ya ce bal kazzabu bis sa'a wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mun yi tanadin sa'ira ga duk wanda ya kare ta alkiyama izara atkum min makanin ba'idin in ta hango su daga nesa tabi'ulaha taghayyuzan sai su dinga jin zafi da fushi wa basira da ihu da ƙara وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين إن أكا جيفا فأوان بني كنت تتشي كما أنت قوريسو دعو هنالك قبورا سوك دنجا كرا من حلك من حلك الله لا تتقل اليوم قبورا واحدا kada ku ce kun halaka su daya wa da usuburan kasira ku kirawo na halaka babu iyaka malala gashin tinkiya jiyaru ka kira wannan sannan hafu Allah ce kan da inna halaba wannan da za ku nazza'atan lishawa mai fare fata kai sababu man abu bara tana kira duk wanda ya bada baya wata wallahi ya kauda kai shi take kira sannan Allah ta'ala yace afa amma man tsaga wanda ji ya tsagawa wa asara alhayat ad-dunya ya fiti rayuwar duniya fa innal jahima hiya al-ma'awa makomata jahim fatala yace wa amma man khaffat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya saka sako fa ummuhu hawiya makomarsa hawiya wa ma adraka ma hiya wasarar da kai ita narun wuta ce hamiya mai tsananin zafi sannan yace wailun li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutamati za a sa shi a hutama wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai wuta hutama wa sanar da kai ita sai Allah yace ni narun lahil muqada wuta Allah ta hurariya allati tattaliqu ala al-afida wata ita zuciya take ci in kai take in ta cinye mutum sai ta kai ga zuciyarsa innaha alaihim mu'tada fi amadin mumaddada kuma za a toshe ta da wasu manyan wato ginshikai da ba za a iya karya su ba ba ma kofa an toshe ta da an shiga sai a toshe shi ta Allah ya ce fa anzartukum ina muku gargadi naran wuta ta labba da take zababbaka kowa ya kokari ya kiyaye kansa daga wuta Allah ya tsare mu daga wuta la yakumaha babu mai shiga wuta ya zauna dindindin illal ashqa sai mafi tabewa tababbe shi zai shiga da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha wannan bi ne a wuce wani zai wuce kamar wal ya fita wutar amma wal zai gani kawai wani kuma zai wuce kamar gudun abin nan doki wani kamar gudun rakuni wani kamar gudun mutum wani yana tafiya wani yana jin ciki wani yana rarrafe kowa sai ya buka kanta amma gwargwadon aikin ka gwargwadon irin yadda za ka wuce wani ma an kukkushe shi an yi yakushe shi an tsintsince namansa haka zai wuce da kyar wani kuma ya faɗa ciki to wannan da shi karo da wannan da Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiga wuta sai ta kafe kan kuma ya ce wa in minkum illa warithuha kana ala rabbika hatman maqdiya kuma ne wajin da jinat taqwa wa nazaru zalimin fiha jufiya allazi to wane ne al-ashqa tababbe ko mafi tabewa an ce al-ashqa ana nan ana nufin tababbe da ma mafi tabewa tababbe ya shiga mafi tabewa ya shiga kuma laraba sukan yi amfani da afa'alu suna nufin fi'ilun kawai kamar yake cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut fa tilka sabilul lati fiha bi awhadi tamanna rijalun an amuta yace wasu ma fatan su na mutu wanda ne yana nan fa shi kawai sai yake ka mutu ka bashi filin gurin wa in amut to ina mutun ma fa tilka sabilun wannan hanya ce lati fiha bi awhadi ba ni kadai bane kowa zai mutu kullu nafsu nafsu za'iqatul maut to da haka wannan dan na mutu ba yana nufin kai sai ka tsaya a duniyar ba shine Allah ta'ala yake allazi kazzaba shine wanda ya ƙaryata alqur'ani ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata musulunci ya ƙaryata tashin alkiyama wa tawalla ana masa wa'azi kuma ya kauda kai ya bada baya ya ki saurara wa sayujannabu hal atqa sannan mafi takawa ko mai tsoron Allah shi zai nisanci wuta ko za a nisanta shi daga wuta wane ne shi kuma allazi yu'ti malahu wanda ya bada dukiyarsa yake zakka kuma yana tsarkaka daga shirka daga bid'a daga kafirci daga munafurci domin lokacin ba a saukar da zakka ba balle a ce zakka ake nufi da haka yake zakka a nan irin kada aflaha man zakka hali wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani tsaya da yake da ni'ima a gurinsa wanda ake masa sakayya wato yayi wannan ne ba dan a biya shi ko dan shi ya biya ba ka san wani yana maka kirki saboda ka taɓa masa ko kuma yana so ka masa daga gaba to Allah yake ba ɗaya daga cikin biyu yayi wannan ne kawai in labtiga a wajhi rabbihi al'ala yayi wannan ne domin neman fuskar mahalicinsa mafi ɗaukaka shine Allah ta'ala wanda Allah ya ba kansa suna biyu anan rabbihi kuma al'ala sannan ya tabbatar da kansa fuska da ta dace da shi kuma yace rab rububiyya ta shigo al'ala kuma tauhidul asma'i wa sifati ya shigo anan domin al'ala sunan Allah ne kuma al'ulu ulu zat da ulu sifa duk sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa la sawfa yarda Allah ce da sannu zai yadda da sakamakon da za a masa ai bi ma yuqta fil jannati min as-sawabi wannan an ce sayyidina Abubakar a kansa ta sauka lokacin da ya fi Bilal ya yanta shi fi sabilillah aka yi masa kuɗi da tsada aka ce a siye shi a fansar da shi sai da Abubakar lokacin da ya musulunta jarinsa dinari dubu arba'in ne amma da ya dinga siyan bayan yana yanta su ya dinga wa'azi ya dinga karanta ba sai da dukiyar ta kare ba ce ta shi yasa Allah ya masa wannan alƙawarin wanda malaman tafsiri sun ce a kansa sayyidina Abubakar ta sauka radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan kenan wato yana ƙara tabbatar mana da martaba sahabbai da darajar su da kuma yadda Allah ya wanke su ya wanke niyyar su ya wanke aikin su kuma yace ya tafi aiki domin Allah ne yace Allah yake nufi da aikin ba shi ya faɗa wa mu ce ya zuga kansa ya wanke kansa sai Allah ne yace illa tiza a wajhi rabbihi al'ala yayi wannan ne dan neman wato fuskar Allah mahallicin sa mafi daukaka kuma da sannu za zai yarda da abin da za a yi masa na sakamako dama Allah zai ta ba mutum aljanna ke ka yarda a ƙara ma ka yarda a ƙara ma har sai an tsare mutum da burinsa gaba daya to Allah ya sa mu koyi da waɗannan halaye ya sa mu samu kyakkyawan sakamako da kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan makoma tambaya ce na rasa ba muke ba mu tambaya wannan ce assalamu alaikum malam dangane da bayanin da kai jiya game da wiwi cewar ba laifi idan mata suka yi amfani da ita wajen gyaran gashi to malam ko za a ƙara bincike domin na ji wasu masana kiwon lafiya suna cewa ko ɗan adam yana da ya- ɗan adam yana da kafofin da in wiwi ɗin ta shiga za ta iya yin illa ta kan ko za akwai kofa a kan mutum zai iya in ya kwaɓa wiwi mace ta kwaɓa wiwi ta kitso da shi dan ɗakin ta ya ƙaru to akwai ƙofofi a kan ta wanda wiwi za ta iya shiga ta ƙofar kuma sai ta zama ita ma bugaggiya da wiwi to wannan binciken ba za mu ci haka ne ko ba haka ba amma in ya tabbata gaskiya ne hakan to ya kamata mata su canza amfani da wannan din su koma amfani da abin da shi din ba shi da illa domin duk abin da aka gano komai ne ko sabulu ko abin sha ko abinci aka gano zai yi illa ga lafiyar mutum ko hankalinsa ko kwakwalwarsa ya kamata a yi baya baya da shi malam ni kurma ne shin do- dan uwana zai iya tilasta ni na saki matata ba wani mutum a duniya da aka bashi dama ya tilasta ka ka saki matarka wanda yake da wannan dama alkali ne shi kuma a halaye guda tara ne a kotu kamar ka gudu aka neme ka aka rasa to alkali yana iya sakin matarka don ta samu dama ta yi aure ko ka daina ba ta ci da sha da sutura ko ka daina saduwa da ita har aka wuce wata hudu alƙali ya kira ka yake ku shirya kaki a waɗannan halayen guda tara ko ka talauce ka tsiya ce ba ka iya ɗaukar nauyin ta ba duk kuma take ba za ta iya haƙuri ba to halaye guda tara malamai suka lissafo inda alƙali zai iya sakin matar amma in ba shi ba wani kawai ya zo ya baka tilas ka saki matarka na farko dai ba ta saku ba domin ba da ikon ka kai ba an ɗauki alƙalami akan mutum uku wanda ya yi mantuwa da wanda ya kuskure da wanda aka masa tilas ya aikata abin da bai gamsu ba malushin kukurma zai iya jan sallah saboda yana karatu gwargwadon hali to kuma ai za a gane yanzu ya ce wala balin da ya ce amin ba ba ma idan ija sallah din in dai har an yarda da ilimin sa to yana iya jan sallah din to ya zai dinga sanar da mutane yanzu lokacin kabbara ne ya dago yana zaune saboda haka a duba da yadda zai yi sallar ba tare da an samu matsala ba malami kurma ce ana bi na azumi shin mijina zai iya taya ni na rama tambayar jiya ce da basu gani ba an jiyar da kyamara to mun ce ba zai taya ki ba kawai azumi ɗayan biyu ne in za ki iya ki in ba za ki iya ba kika sha in kin samu lafiya ki rama idan ciwon naki ba na samun lafiya ba ne ki ciyar a bakashin azumi yawwa sai in kaga an an taimaka mutum an masa azumi sai a halin da ya mutu ana bin sa bashin azumi shi ba akwai tafsiri da malamai suke da yawa wasu ce sai azumin bakance wasu ce iya na farilla wasu ce a'a sai idan ya manta da gangan amma in ciwon ya ta tafiya har ya kai shi lokacin da ya mutu wasu na gaba za a rama ba shin malam ko ya halatta aure tsakanin kurma da mai ji mun ce ya halatta a aure tsakanin kurma da mai ji kuma da za a aure ma haka ya kamata a yi a dinga sabon a dinga sabawa mai ji ya auri kurma kurma ta auri mai ji mai kafa ya auri gurguwa gurgu ya auri mai kafa saboda haka shi ne ɗaya zai taimaka wa ɗaya idan an samu larura ana son a ɗauko ɗayan a ruga da shi da gudu kaga sai ya goyo ta su ruga da gudu ko ta goya su su ruga da gudu ko kuma akwai abin da dole sai da mai kafa kaga sai ya masa ita kuma abin da za ta iya masa daga laura sai ta yi masa amma don haka zama iri ɗayan nan ba ana samun matsala to ana an fito da dabaru da yawa da ake ganin ya kamata a tara kuɗin da za a taimaka marayu da aka fara rijista ƙarƙashin wannan ƙungiya ta da'awa Islamic Organization wanda babban aikinmu shine dama ɗaukar nauyin wanda suka shiga addinin musulunci domin su tabbata a musulunci da ilimi da sana'a da kuma tattare rigingimu in sun taso da kuma ɗaukar nauyin marayu da ilmantar da su da kuma ba su a taimako to babban matsalar mu shine kuɗi kullum na gaya musu cewa aikin nan na fa ba wai aiki ne da za mu dinga neman taimako muna ɗaga hula ba aikin nan ya fi ƙarfin ɗaga hula tsakani da Allah dole ne mu fito da hanya da za mu tsara miliyoyin kuɗi da yawa kuma miliyan ɗari ma mana kaɗan domin kuɗi ake so mai yawa aikin kada ya kare ko mun mutu wasu su gaba da yi to ba nan ba zai yi ba kuma dole sai ana da kuɗi mai yawan gaske kuma wannan abin da zai ba mu dama shine abin da da muka yarda da shi cewa mu yi rijista aƙalla na mutum dubu kowa ya dinga bada dubu ɗaya duk wata idan muna wannan za mu dinga fara miliyan ɗaya duk wata a shekara za mu fara miliyan goma sha biyu wannan zai toshe mana wata kafa amma kuɗin da muke bukata sun fi haka yawa da yawa mutane sun yi ta kawo dabarar yadda musulmi za su dinga tara kuɗi yanzu ka duba za ka ga misali a Najeriya akalla muna da musulmi in ka ce sun kai miliyan 80 ma ba kai karya ba in kowa zai aje naira ɗaya kullum ana da miliyan 80 kullum ka buga a wata nawa ka buga a shekara nawa wace matsala ce ba za mu iya warewa da naira ɗaya ɗaya ɗin kowa ba in ka ɗauka duk zai zuwa masallaci in mutum dubu suna zuwa masallaci kowa zai saka naira biyar ku duk juma'a za ka saka naira biyar ko naira goma in za a samu mutum miliyan ɗaya waɗanda suka yi wannan alkawarin kowa zai dinga ba da naira ɗari duk sati naira ɗari mu miliyan ɗaya ne muka yi wannan alkawarin za mu yi mu nawa kenan za a tara miliyan ɗari duk sati duk wata nawa kenan miliyan ɗari nawa miliyan ɗari hudu shekara an ka buga nawa biliyan hudu da wani abu wata matsala ce ba za a ware da wannan ba da naira ɗaya ɗaya kama ba mu da tsarin da za mu iya yin haka to shi yasa muke ganin kullum ana da matsala kuma yanzu ga matsalar ƙasa tattalin arziki yayi ƙasa amma duk da aka daurewa za mu yi dai mu ci gaba da fito da ɗan abin da muke da shi din nan abin da yasa muke so ka dinga ba da kaɗan kaɗan ba mu san abin da Allah zai mai da kai gaba ba in ka saba wanda duk ka yanzu suke da kuɗi har muke jin haushi wane ya mallaki biliyoyi ana neman taimako za a yi addini ya kasa bai fara batun yana yaro falalar ba ta shige shi ba amma ku yanzu matasa da kuke zaune gaban mu yanzu kuke karatu wasu na university wasu na secondary wasu sun gama suna neman aiki kullum ana gaya muku Allah Allah Allah yana shigar ku kafin ku kuɗi Allah ya riga ya shiga zuciyar ku musulunci ya shiga zuciyar ku san addini ya shiga zuciyar ku in kuɗin ya zo to ba za ku rowa bayarwa ba saboda kun saba shi tun kuna ƙanana to shi yasa in kana da naira goma aka ce a kace mako kakka ji nauyin raba ta biyu ka ba da naira biyar wata ran naira biyar din nan taka in kana da miliyan ɗari ka raba biyu sai ga an samu hamsin in dai har ka saba raba abin da kake da shi biyu kana ba da rabi to ranar da Allah ya baka mai ma za ka iya ba da rabin shi yasa muke so a ci gaba da gobe aka ce za a nemi taimako don haka wani yanzu bai zo da ko kabo ba amma yana da yan kuɗin sa ajiye waɗanda ya ajiye za shi zance ko za shi sallah ko kaza to sai ka raba ka ba ka haƙuri ka ɗebo rabi a zo mu har haɗa mu ga abin da za mu tara don haka da Allah gobe a daure kowa ya zo da wani abu domin a karfafa wannan sannan muna cewa hanyar neman kuɗi a cikin aikin nan na da'awa hanyoyi hudu ne hanya ta farko ka ɗauka haka ka bayar ka sa hannu a jiyunka ka ce gashi hanya ta biyu kana aikin gwamnati ko kana sana'a ka ce to ni ne alƙawari yanzu ba da kuɗi amma duk wata zan dinga ba da kaza naira ɗari biyar ne dubu ɗaya ne duk wata saboda haka a baka lamba akawun na wannan relief and dawa organization akwai a test bank akwai a jaiz bank ka dinga saka wannan naira naira naira dubu duk wata kaga hanya ta biyu kenan hanya ta uku ka ce to akwai wani wanda na shina shi baya zuwa tafsirin nan ko amma yana da hali yana da kuɗi kuma yana irin wannan aiki da za a je a yi masa bayani irin wannan to wataƙila shi ma zai yi marmarin ya shigo domin ya ba da wannan gudunmawa tasa hanya ta hudu ka ce to ni ba abin nan nake ba amma na iya juya kuɗi na iya kasuwanci idan an tara wani abin da ba yanzu za a kashe shi ba to ni ina da dabarar da zan bayar wanda za a juya wannan kuɗin su yawa domin ana iya juya kuɗin su ma a dinga aikin alheri da su kamar yadda wasu na irin wannan su karɓi kuɗin aiki su je su juya kuma su rike amana kuma a samu riba kuma a ci gaba da ba da wannan gudunmawa a kai akwai kuma na biyar shine ma mutum kawai ya ɗauka cewa ni yanzu ba ni da shi ko ban san wanda zai bayar ba amma ne alƙawari tsakanina da Allah duk sanda Allah ya hore min to zan ba da gudunmawa domin cin nasara addinin musulunci da kuma tsorewa wannan aiki ko bayan shekaru aru aru ne domin duk mai gina alheri baya so a ce ya tsaya ko kana nan ko baka nan ko muna nan ko ba ma nan ya kamata a ce wannan aikin alheri bai tsaya ba ladan ya ci gaba da samuwa kuma aikin ya ci gaba da ɗorewa kun ga an mana wayo kullum mu abin da muka iya shine aikin faɗa aikin rigima da shaka haka ake tallata musulunci a duniya an ta daban an kashe waye an kashe waye da haka ake so a suranta musulunci kamar addinin fada ne addinin rigima ne addinin jin addinin tashin hankali ne amma waɗanda kuma suke shigo mana sai su zo suna ba da gudunmawa a wajen in an yi ambaliyar ruwa suna ba da gudunmawa wajen yaƙar cutar inna suna ba da gudunmawa wajen yaƙar ciwon kurkunu da sauran ayyukan jin kai mu kuma ba ma kafa tanti na musulunci muna ba da wani aikin jin kai kaga sai a nuna wa dan adam cewa mu tashin hankali su kuma ayyukan jin kai alhalin musulunci gaba ɗayan sa duk ayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce ban aiko ka ba ban aiko ka ba kwata kwata sai dan ka zama rahama da ka duk abin da ba rahama bane to ba musulunci bane duk abin da ba jin kai bane ba tausayi bane ba adalci bane ba ilimi bane to ba musulunci bane waɗannan ka yanke wannan a ranka ko kana da ilimi ko ba ka da shi duk abin da ba gaskiya bane ba adalci bane ba ilimi bane ba tausayi bane ba rahama bane ba jin kai bane to ba musulunci bane saboda haka ya kamata mu fahimci addini a haka yace inna ma ana rahmatun muhda ni rahama ce aka ba ku ita kuma yace arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama man la yarham la yurham to da ƴan uwa mu dage mu bada gudunmawa domin cin nasara na aikin musulunci Allah ba mu iko Allah ya ba mu dama da za mu ci gaba da taimaka addinin musulunci da duk wata dama da ya ba mu kuma Allah ya karba Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa mu yi kyakkyawan karshe
ita da ya aika shine da ya koye ta da shi gidan ana kuma suke gidan na ce suna kuma da mutu ta kama hanya yau da hannu a cikin ta nuna hanya akwai wata da ta kama don bayan ma da babu ainihin number wayar da ake ita ma kamar kamar sauran in ta yi mu kuma da ya fi ya san ta ya masa koyon ana kai ma kuma jini ta kare ma wani suna da to kun ji wannan yanzu wannan dan Allah mace inda gaske ne gidanta ne kuma ka kore ta daga cikin gidan ko naka ne ma bai kamata ka kore ta ba balle naka ne to irin wannan shine amfanin lauyoyi sai a je a a tattauna a ga ya za a yi Eh, ga dubu talatin daga wani dan uwa yace a sa a asusun marayu Allah ya kusa bukatunsa ga dubu daya daga wani dan uwa yace shi ma a sa asusun marayu ai masa addu'a yanzu kun ga wani ya bada talatin wani ya bada daya haka ake yi wani kuma yace ga ɗari biyar daga wani dan uwa shi ma a sa asusun marayu ai masa addu'a Allah ya masa bukatunsa yaji goma da kuɗi ɗari biyar wataƙila ma na sallansa ne bawan Allah yace a sanya asusun marayu ai masa addu'a Allah ya masa bukatunsa daga al'ummar ma'aikatar hukumar lantarki ta ƙasa reshen jihar Kano ga abin da suka turo nan a a Kano reshen Gombe ne to daga al'ummar ma'aikatar hukumar lantarki ta ƙasa reshen jihar Gombe atamfofi na kan ne da wai atamfofi tura tura ne guda goma yadin ɗankawa guda hamsin sabulun wanki katan biyu sabulun wanka katan biyu omo gudumama katan hudu man shafawa dozin biyar suka ce wannan duka a sa a cikin abin da din tafi da harkar marayu kuma a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukata Allah ya sa wuta ta tsaya a Najeriya Ah. malam yar uwanmu shekarar ta talatin aure ya gagara saboda ciwon jinnu da take fama da shi a tsaya ta da an Allah ya raba ta to shekara ta talatin a duniya ko ko shekara talatin tana neman auren shekara talatin a duniya to Allah ya raba ta da ciwon jirgi kuma Allah ya kawo mata miji nan gari da sauran masu bukatu daban-daban marasa lafiya masu neman jaraba masu neman Allah ya yi musu kuncin rayuwa masu neman mallakar gida nasu da na kansu اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك